والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na arba'in da hudu za kuma mu tashi darasi na arba'in da biyar za mu tashi babu jawazi la'anin shaidani a suna a sala babin da yake magana a kan halaccin nisanta shaidan a tsakiyar sallah allanu dama a tsardu a tsardu wal ibadu an rahmatullahi ta'ala shine idan kace mutum Allah ya tsine masa abinda kake nufi Allah ya kore shi ya kuma nisanta shi daga rahamar ubangijin Allah ubangiji wannan shine Allah kaga da yawa za ga musamman yanzu da ake guguwar siyasa matasa suna ta amfani da ita ko ita kalmar Allah kuma annabi alaihi salatu wasallam ce alaysal mu'minu billahi wala la'ani wala al-fahishil bazi ba dabi'ar mu'mini wace mai yawan tinuwa duk wanda kaji yana yawan tinuwa to akwai alamar tambaya a kan cewa mu'mini ne shi kuwa ko yawan suka sukar mutane ta sukar mutane ko mai yawan alfaja a ji kalmomi marasa kyau daga bakin su wannan akwai alamar tambaya a kan mutum idan mutum yana yawan yin ta to ji sa ga kalmar ta shedanu ce ita cewa shi sa in za ka yi karatu za ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim saboda shi aka ba wannan kalmar to nan ana magana akan halaccin kore kenan daga rahamar ubangiji madaukakin sarki fi a tsanayi sala a tsakiyar sallah mutum yana tsakiyar sallar hadisi na 314 ana bi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga wato abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi qala inna ayfuritan min al-jinn hakika wani kangararri aifuri shi ne mataki ne ji da ƙarfi cikin aljanu shi ne aifuri mataki mai ji da ƙarfi cikin aljanu yake yake lallai wani kangararren mataki cikin aljanu tafallata alayya ya bujuro mun ba zato ba tsammani shine tafallata ya bujuro mun ba zato ba tsammani ai ta arabani fantakan ai baktakan ya bujuro mun ba zato ba tsammani albari haka jiya shine albari ha ko al'am ko albari ha ya bujuro mun jiya ya da alayya salata dan ya yanke mun sallah an ji annabi alayhi salatu wasalam yana cikin sallah kawai ke wuri je dan ya fado masa dan ya wazo wato ya yake masa yawan ladan sallarsa ko ya karya masa yanke masa sallar fa amkana lillahu minhu annabi alayhi salatu wasallam ya ce sai Allah ya dora ni akan sa ya mallaka mun shi na kama shi gaba daya annabi alayhi salatu wasallam ya danke shi ya rike yace fa aratu an arbidahu ila sariyati sai ne nufin wato na daure shi a jikin wata dirka wasu filoli na cikin masallaci min sawarin masjidi daga cikin filoli ko dirkoki na cikin masallaci annabi yace na yi nufin laiwar haka a ta tasbihu har sai kowa ya wayi gari sai kun wayi gari domin a sallar dare yawar yace da sai kun wayi gari wa tanzuru ilaihi kullukum da kowa sai ya ganki kowa ba wai iyayenki kadai ba kowa da sai ya ga aljanna tunda kaga ai ba ma ganin aljanna amma Allah ya yi nau yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da ƴaƴansa suna ganin mutum da ba ma ganin shi ko wanda ba ka gani ko ka fi karfin sa zai iya ba illa to yasa ake neman tsari a gurin Allah saboda su to shine annabi alaihi salatu wasalam yace fa zakartu qawla akhi sulaiman yace kawai sai na tuno maganar dan uwana sulaiman shine annabi sulaiman alaihi salatu wasalam yace ya fada a cikin wato suratul naml rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di annabi sulaiman a cikin doyin da ya roki Allah ya ce ya ubangiji ka bani mulkin da la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda bai dace da kowa ba bayana ni kare zaka ba wa tsirin sa daga cikin mulki annabi sulaiman shine ne yana jin wato kukan tsuntsaye yana jin magana kwari sannan yana aljanu suna zuwa su bare shi a gaban ka yana tsaye domin kamar yadda Allah ya gaya mana alkur'ani cewa lokacin da wato suka zo suna ta kaiwa su komo suna bare shi annabi Sulaiman ya tsaya a gaban su da ni da sandarsa yana kaiwa ya komo suna kaiwa su komo suka dau awas masu yawa amma babu wanda ya sani daga cikin su cewa Allah madaukakin sarki ya daura babu zo da haka wannan mahalli shahid anan da yake ne wato aljanu yana yana mu'amala da su kuma yana mu'amala da tsuntsaye da dabbobi annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam cikin annabawa babu wanda Allah ya yi wa wannan ni'imar sai yi to annabi yace ba dan wannan roƙon da yayi ba na cewa Allah ya bashi mallakar aljanu da sarrafa su yace da ya daure shi a dirka daga cikin dirkokin masallacin Madina har yara su zo su rika wasa da shi shi wannan aljanin da ya kama sai yace faradahu qati'a sai ji yadda shi ai dalilan sagiran madruda wato yana kaskantacce yana kuma wulakantacce abun kora dan a wata ruwaya har sai da annabi yace har ina jin da na kama shi na shaƙi har ina jin dan jin yawunsa a hannuna haka annabi ya shaƙi ya rike to ba dan wannan addu'a ta annabi Sulaiman ba yadda malaman shari'i suka ce da za a bar shi a ta wasa da shi ba zai mutu ba har mu kanmu duk wanda ya samu zuwa garin sa ya ganshi a daura wannan gurin yana wannan gurin a daure saboda haka wannan shine a wannan hadisin kamar da Allah ya gaya mana tabi'a aljanu wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran kaga lokaci bayan lokaci sukan zo su saurari wa'azi ko annabi ya taba inda suke musu wa'azi domin su ma ne wato al'umma ce ta annabi alayhi salatu wasallam ma talaqatul jinna wal insa illa liya'budu mutum da aljan gaba ɗaya Allah ya turo annabi Allah ya turo annabi alayhi salatu wasallam zuwa gare su domin lokacin da suratul jinni ta sauka kul uhiya ilayya Abdullahi dan Mas'ud yace annabi tafiya yayi mutu wa'azin kasa yace ina gaban sa da haka ji wani guri annabi yace to tsaya kai yaje su kwadi tsaya a can gurin yaji yayi mutu wa'azi ya dawo shi da Allah ya ga mana kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni nafarun min al-jinni istama'a wasu tawaga ta aljanu sun tsaya suna sauraron karatun annabi alaihi salatu wasalam domin ya tabbata hadisi na wato annabi alaihi salatu wasalam hadisin jabir da yake cewa wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya fita tare da sahabbansa to da yaje wani guri sai suka latsa ya ce tafi sai yaje karanta wa aljanu suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an خلق الإنسان علمه البيان sai da ya biya gaba ɗaya suka saurara gaba ɗaya suna jiransa tun daga farko har ƙarshe har sai da ya wato ayar ƙarshe shi ne da ya dawo yake ce musu yake cewa jiya suratul rahman na je na karanta wa aljanu ita na karanta musu yace kuma ku sani cewa akwai masu saurara alkurani mutukar sauraro wasu ma fiye da ku domin yadda ka ke ganin akwai masu san addini da fahimtar addini da san addini da azumin nafula da karanta alkurani ba ta yamta nuwa ku wanda za ka kullum ina za ka masallaci daga ina kake daga masallaci ne za ka yi aiki alheri aljinu ba ku yadda kake ganin malaman tafsiri hamsa kai to ake aljinu ba ku da ko wani aljini shekaru da yawa wani abokin yana rukuya yake wani aljini yake gaya wata ai akwai yace kai ba musulmi yace musulmi kuwa yaro musulmi ne duka a yake gare musulmi sai ce to amma ya ka kake cutar da yake yana cutar da wasu sai ce kaza da kaza ya masa doguwar gira kaza ta yi masa yace yaro inda nake zuwa in ji karatu ma yace malamin zai kwashe labarin wani malami ne sha yace wani babban mufassiri ne a harabi yake zama yace aljanu yan goma suna zuwa su zauna da su karatu yace idan yana tafsiri a garin a harami yace cikar da aljanu suke ta kai ta komo yace idan yana karatu wani lokacin har kuka muke yi in ji aljanu saboda haka akwai ire-iren kuma ko a ta masallacin ne yanzu idan aljanu yana sha'awar karatun ka zai biyo ka ya zo ya biyo ko dai zauna a masallaci ko kuma ya zauna a waje yi to da haka suna nan akwai wanda za ka su suna bin Allah sau da kafa akwai kuma mara da take yayi shi za a yi zuwa jinjin din ta gaya ma nau'in su biyu ne nau'in da za a zuwa kara ma da uku nau'in damfara ne shi za a ke damfara masu son kuɗi Allah ya ce wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika تحرر رجلا واما القاسدون فقالوا لجهنم حرام sannan sai nan ka ga ga ma daga musulmi sai ga kure sannan sai ce wa anna min nasalihun wa minna duna zalik kunna qara'ika idada yace mu ma a cikin musulmi akwai nagartattun bayi akwai kuma aljihun baya kuma bayan haka musulmi ne amma ɗan duniya marasa mutunci wanda ba sa bin Allah yan belalin da kodin duka akwai a cikin junnuba domin imamu sha'abi ya taba haduwa ya ce kunna kara ika kidada mu ma dari ku ne daban-daban imamu sha'abi ya taba haduwa da wani aljanni ya tambaye shi akan wannan aya yace Allah ya ce kunna kara ika kidada yace yaya yace kwarai kuwa yace yadda ka kula dari ku da kungiyoyi mu ma duk akwai yace muna da yan kaza wannan kungiyar akwai yan tijaniya nan abin da akwai yan kadiriya akwai yan ilala duk wannan duka a cikin addini akwai yace sai ya mato wata kungiya ce mafi jari ta uwa da matsala yace wa sama da shi'a haka aljinni yace ta bu kowace matsala kungiyoyi mu ma cikin waje ta bai ta ci mun ta bu kowace illa ita ce ne zaki abokan annabi mata annabi alaihi salatu wasallam zuwa da haka irin wannan abubuwan hatta matsaloli da rigingimu da ake samu da misunderstanding yake zuba suna zama wala ya zalu da mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa li zalika khalaqahu to haka ce kuma kamar yadda wato Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa mala'iku suna rikida to shi ma addini yana rikida especially ya rikida ya koma dabba baka kare koma ga baka yana koma ko wani abu ko kadan gari yana koma yana rikida kamar yadda wato daga cikin zubobin mala'iku Allah ya ba su ikon tashakkur rikida su koma wato tuba ta mutane shi ma addini yana suna rikida haka yaji za ba a to kowane irin nau'in abu ka zalunce shi ko me don za ka iya haduwa da aljanna ko mala'ika za ka iya haduwa da mala'ika a hanya ba ka sani ba ka wulakanta shi kuma kaga kuma mutum ya wulakanta shi ba yasa kawai ɗabi'a ɗabi'a wato ta da Allah ya halitta mutum shine kar ka wulakanta masa mutumin da ya halitta wala kad karamna bani adam ko ka san shi ko ba ka san shi domin Allah yana da sirra a bayi cikin bayinsa to wannan shi ne to cikin aljanu akwai wannan Yisa annabi alaihi salatu wasallam yace da ya je a cikin wannan fabi ayi ala rabbi kuma tu kaziban guda 30 da wani abu 33 ce ko ko 30 da wani abu a cikin alqur'ani da ta zo sai da yace annabi yace duk inda ya zo yace fabi ayi ala rabbiku ma tu kaziba sai sai la bi shay'in min ni'matika rabbina nukazibu falakal hamd duk guda daya la bi shay'in min ni'matika rabbina nukazibu falakal hamd wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziba da wani ne daga cikin nimomin ubangijin kuke karyatawa sai su ba da amsa sai la bi shay'in min ni'matika nukazibu rabbina ba ma kayyata kowace daga cikin ni'imomin ka ya ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka duk lokacin da aka ce faji ayi ala'i rabbiku ma tukaziba sai sun ba da amsa haka to kaga ashe suna ne tadabburin ayoyin wannan ma ya nuna suna tadabburi na ayoyin da ake biyawa na'am to wannan shine abin da wato malam ya dan gutsuro mana kaga wannan hadisin yana yi wannan nuni akan cewa dalili ne akan cewa lallai akwai aljanna domin akwai wanda suka karyata cewa babu addini sannan kuma ya nuna cewa wasu mutane za su iya ganin addini ko shakka babu wasu za su iya ganin addini sannan sannan ya nuna yadda annabi alaihi salatu wasalam yake kaddara dan uwansa annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yana kaddara shi yana girmama shi domin kaga ba cewa ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba yace shi ma da yaro ka Allah ya hore masa aljanu sannan wannan hadisin yana nuna aiki kankani aiki kadan a sallah kamar yadda mai alaji ya faɗa baya ruguzan sallah tunda kaga a sallar ya shaƙe jiwa kai ka iya cewa wani kici kici aka yi misali ya zo ya shaƙe shi shi kuma kaga in an shaƙe mutum zai daya ai kokarin guduwa zai to annabi alaihi salatu wasalam yayi wani aiki a sallah kuma bai ko bata masa sallah ba wannan hadisin yana nuna mana haka sannan wannan hadisin abu na ƙarshe yana nuna za a iya ɗaure wani fursunan yaki ko kuma bararren ko wani mai laifi a cikin masallaci tunda annabi alaihi salatu wasallam ya taɓa ɗaure wani kafuri ne ma a cikin masallaci ya sunan sa ba a cikin makaranta na imamu umamatu waye umamatu ya ɗau hanyar ya manta sunan ne amma ba umama sunansa ba ka ɗau hanya ka yi ƙoƙari ya yi lafazi ka yi ƙoƙari a raikwa malali ya sunansa tun da ya ba da sata wasa su mama ko da ya ce shi umama ai ya yi ƙoƙari ka ƙwaƙwalwa ce sai ɗan yi masa abin nan to saboda haka ya halatta a ɗaure kaga anan ne za ka za mutane za su ta bayanin cewa ya halatta kafuri ya shiga masallaci ya aikin wayar wannan tambayoyin ana yawan yin ko ya yi POP suna wannan abun POP ko ko ya je POP a masallaci ko ya sa tayi ya halatta amma in zan samu ne a samu musulmi in babu ba wanda ya iya sai a nemo Allah ne shikenan amma in zan samu ne a nemo allazina amanu wa tsari allazina kafaru eh amma dai magana halatti ya halatti domin su ma ba kwanan sa nawa masallaci ba kwanan sa da yawa kwanaki a masallaci a daure annabi ya kawo masa shi aka kawo aka daure shi a masallaci to kaga wannan yana nuni akan akan haka cewa ya halatta kafiri ya shiga masallaci babi na gaba babu jawazi hamlin tibiyan fi sala babu da yake magana akan ya halatta mutum ya dau yaro karami ko yarinya yayin da yake sallah ya rike ta dan ka karami ya zo mai kwanye yana ta kuka mahaifiyar da rawar ɗaki ko kuma kawai ba ma ban ɗaki take ba ma gurin da yake da zuwa ya halatta ka ɗauke shi ka rike a hannunka wannan shi zai nuna ma wato irin jin kai na annabi alaihi salatu wasallam da kuma yadda yake kaurayya kuma yadda ake so mutum ya ja ƴaƴansa zuwa masallaci gida kora mutum ya zo yanzu kawai sau an shiga masallaci a samu wani a cikin iyayen ko da tijai ko wani ya daka wa yara a kurin su ba daidai ba ne idan yara suna zuwa su yi da wata a masallaci tara su za a ce musu kun ganar ba a wata nan gudu Allah yake gaisarwa domin kuka sa musu kyamar masallaci ne yanzu wallahi za a samu matsala domin za ga a coci mutum zai ɗau ɗansa ya tafi da shi ya je wannan kuɗin da ake bayarwa na sandi zai ba shi ɗari biyar ce je ka kai kai ma ko ya maje ka zo ɗanka masallaci an ce za a yi sadaka a masallaci naira goma ce da kai to ba waɗanka ce shi ya sa kai ka haƙura yau ko ya masa kai mun sha bada wannan iyayen mu a da za ka ga haka ake yi sai kai za a aika ka kai wa makota domin koyawa kyauta ake yi in maroci ne kai sosai to yau da gobe zuciya ka za ta zama domin ɗabi'un da ake koya sun fi yawa kan wanda Allah ya halice ka haka ma da Usaimin ya faɗa a cikin littafin suna wani littafin da makarimul akhlaq yace akwai ɗabi'a iri biyu yace akwai muktasaba akwai gairul muktasaba muktasaba shine wanda kake wanda kake koya shine amfanin adabul mubarak domin dabi'un da zai kawo da yawa da yawa zai ga wasu kai wajen kyauta zai ga maroci ne amma Allah ya sa ka karanta sai ka koya wa kanka cewa to ya zan koyi kyauta ranar da yana hukunci da kai ba da ikirin ko zuciya ka ba ta to haka ake koyawa zuciya kyauta kana da fushi labari ne yayi magana akan fushi da ka zo sai kai aya za ka yi mu'amalacin shi domin annabi ya faɗa sai ga kana rayewa duk wannan ɗabi'u shi ne amfanin adabin mubarak domin ɗabi'u gaba ɗaya halaye shi za ka ce littafin koya halaye ne ɗabi'u har yanzu ba a yi sama da shi wa gaskiya a koya ma ɗabi'u yadda za ka zauna da Allah lafiya ka zauna da mutane lafiya ka zauna da makotanka lafiya ka zauna da kowa lafiya to adabul mubarak ya koya ba ka zauna da iyayenka lafiya don musamman iyaye yayi yayi bayani yadda ya kamata haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin mutane kuwa haka ka iya cewa gida uku ya kasa lissafi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura kaga mutum wai yaro ya zo wajen lazimi kake ka tsula masa tarbi wai lazimi yake ya zuba masa tarbi haka in ya gana na abu dauka zai ibada ce ta saka da ke ba zai rika zuwa kusa da kai ba ruwan sa na ko dama ai daga wannan in ma ya tsani tarbi ai da sauki komanda matsalar ya tsani wannan ibadar da kake yi domin dauka idan ita kake dukan shine matsala dan wannan ibada kake dukan su to baya so ya gaba wai ne baya san amma wani abu kake daban kuma za ga ya zo to kaga anan matsalar da muka tawa fada da ibnu hazim yake cewa duk wanda ya taba yarinya ko karamar yarinya ce ko karamar yarinya ce sallar ta rushe alwalarsa kai ta warware to shi ne hadisin nan da yi ka baki amsa ana bi ka tada da ansari an karbo daga abi ka ka tada al ansari ne bi ayyub bin al harith to mun wuce shi a baya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli annabi ya kasance yana sallah wa huwa hamilul umama bintu zainab yana dauke da umama yar zainab umamatu yar zainab kaga yarinya ce mace yana rike da ita a hannu jikarsa ce ya gidan Zainab matar Abu Lahab ibn Rabi'a sunansa Laqin Laqin du shine sunan Abu Lahab wanda ya fi shahara da sunansa ya musulunta kafin fatahu Makka shi wannan Abu Lahab sannan lokacin da ya rasu ya rasu ne a ya yi hijira sa ne rasu lokacin wato tilafa ta sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shine lokacin in za ku iya tuna tarihin da lokacin da annabi ya hijira zuwa Madina sai Abu Lahab ya rage shi da matarsa ita Zainab amma ya zauna lokacin ne akan shirka sa bai musulunta ba da shi mushriki kuma yana auren ƴar annabi alaihi salatu wasallam domin kaga wato yanayi ne babba annabin da Allah ya aiko kuma kana auren ƴarsa sannan kai mushriki to saboda haka sai ta zama da shi a makka ita matarsa zainab to lokacin da aka zo ya yi badar sai aka kamo abu a cikin fursunonin yayi shi mijin zainab ya shiga cikin fursunonin yayi a daidai wannan lokacin wato sai wato su ɗan uwan wanda aka kama sai suka turo da fansa suna so da Allah a fanshi wayannan fursunonin yakin da wasu kuɗaɗe ko kuma gwalagwalai da suka turo to ita ma zainab matarsa yar annabi ali za ta zama sai ta samu dawa ita ma sai ta aika da abin da za a fanso mijinta to a cikin abin da ta aika akwai wata sarka ko murjani ko ka ce wata sarka amma ta gwal kuma wannan sarkar na na kali ne ita ta bawa zainab sannan gurin wa za a fansar gurin annabi ali za ta zama ita ta bawa zainab a daidai wannan lokacin annabi yana ganin sarkar kawai sai tuna Khadija ya san wannan cewa wannan ko shakka babu sarkar Khadija eh bayan rasuwar ta dama to saboda haka nan da nan kuwa sai zuciyar annabi alaihi salatu wasalam ta ta ta girgiza yana ganin wannan abu sai sai kalli sahabbai yana neman albarba da Allah ya ne abul aziz saboda wato matsayin yarsa a gurin matsayin wato matsayinsa a gurin yarsa tunda yana auren yarsa yana auren yarsa shi saboda haka nan da nan kuwa amma alfarmar da annabi alaihi salatu wasallam yana yake nema shine wato um dan ya samu dama ya kyale matarsa Zainabu ta yi hijira ta dawo Madina ta dawo gurin Annabi alaihi salatu wassalam. Sai ta yayi da naka take ki zai. Annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka take ki. Nan da nan kuwa sai dai cika alƙawari. Yana zuwa da yi zai ce ya kyale da ta tafi ta hijira. Shi dai yana da kafirin sa. An fanshe shi ne saboda ni wato Zainab. yana zuwa sai yace sai tuka alƙawari ne duk da kafuri ne bai bai kare alƙawarin ba sai ya take ta ta tafi kawai da da ta ya kyale da ta tawo Madina da zo ta hijira ta hadu da mahaifinta to a lokacin da ta tawo shine ta tawo da wannan yadda ta umama da annabi ne ya ce sallallahu yake dauka wato ai a sallah to shine shi ma abul asim ba jima kawai sai sai yake la ya tara mutane ke yana sanar da zuciya ba ya musulun da jiwa ba ta sane ne saboda haka bayan ya sanar da su bayan wannan kawai sai hijira kafin ya fita makka ba ɗau lokaci sai hijira kawai sai dawo madina yana dawowa madina kuma sai annabi ya dawo mata matarsa tunda dama ai wa zai yi walan yaji ala Allahu lil kafirin ala al mu'minina sabila matarsa musulma shi kafiri ba zai yi ba to sai aka dawo masa da matarsa ya ci gaba da zama a matsayin sa na wato wato akan matsayin sa na sirikin sa aka ce kuma auren nan nasu dai aka mayar saboda me ya musulunta aka malaman tarihi gaba ɗaya su to amma fa Zainab wato bata dade tare da Annabi alaihi salatu wasalam domin a shekara ta tara Allah ya madaukakin sarki ya karbi rayuwarta sannan shi kansa abul asim bai rayu wato rayuwa mai tsawo ba domin bayan annabi ya bar duniya annabi ya riga shi barin duniya sannan kuma zaman sai na wakar farkon kilafarsa shi ma ya karbi wato ya koma zuwa ga Allah madaukakin sai amma ita kuwa umama din da annabi yake dauka a hannu bayan mutuwar nana Fadima sai da sayyidina Ali ya aure ta kun ga annabi ya sayyidina Ali ya aurewa yar annabi kuma ya aure kan bayan mutuwar nana Fadima ya auri Umamatu kuma kun san abin mamaki da wasiyar nana Fadima nana Fadima ta ce na bar duniya ka auri wannan yarinya kuma ya aura shi da fa karatun da za a yi kewa mata ba wasan hausa ba shi ne abin da ta gaya mata cewa ki auri haka da ana ta gaya musu wannan za su riƙa wullo mu daga bene ba za su ruwarin mu ba za su yi ba a ta gaya musu tun ba ta so ta saba shi ke da eh aure da auriyarta tunda ya tace cewa aure da wane mutum to wannan shine a dunkule kaga na farko wannan hadisin yana nuna mana cewa wato um akwai halatti na cewa mutum ya shafi yaro ko yarinya wannan baya warware alwala ala ma ibnu hazm da yazo cewa yayi ko karamar yarinya aka ce za ka yi da hadisin umama sai yake kuka sani ko annabi ya nan da hannunsa da tsumma sai yake ji ibnu hazm baya so ka tare ji da wuri sai yake ba a sani ko annabi ya nan da hannunsa ka ji ta falsafa sannan kuma wannan yana nuna yadda annabi musulunci yake kyakkyawan mu'amala da mata sannan ya halatta maza yara su shiga masallaci ya halatta ya halatta nan za a koya musu ba laifi ba ne yanzu yaran suna damun ku sai a rataye bulala a nan a cikin wannan abun kalandar kawai su rika ganin da ramzar kawai a rataye ta na korasu ya idan yaro zai gudu ka gani yana cikin sallah mai guduwa ne to baya cikin ulil nuha da annabi yace li yadini ulil nuha wal ahlam ma abuta hankali da rokoki ke gun bayana ka fahimta da kyau ku zo da haka kaga idan yaro ya zo kamar abu sai zo yana yana yana sallah shekara tun yana shekara shida ya rika mutane sallah bakwai idan zai iya tsayawa ya gama sallah kuma ya san hukuncin sallah ba irin za ke magana ba yaron da za a zo yana gana abin wasa ko da ya ga hango na abacan zai tafi ba irin za ke magana sai su koma can amma wanda ya mallaki hankalin kansa zai iya tamyizi kai ba ya mallaki hankali ba irin za ke magana duk mutane su shigo masallaci gaba ɗaya ga manya to kamata ya manyan su fara shiga sau ma abota sanin ilimi da fikihu amma ba kowa sai su sai ana su shiga sallah za a tada sallah su ne a masallacin sai a tada sallah idan wurin wayannan yaran ne waɗanda wato ba za su iya gyara sallah ba laifi ba ne in ka zo sai ka tura su bangaren dama ko hagu ka tsaya a bayan ne ba ba laifi ba ne don za ka da wannan matsalar da ita da iqama da kiran sallah zaga matsaloli ne da wasu su ta hayaniya a sallah ko wani masallaci na gani a wajejen jaye ana ta hayaniya wai dan me yasa wani wani bawan Allah ya ce tunda baki kiran sallah ba wallahi bai zai tare ka ba ya tayar wani sai shi bawan Allah ya ce wallahi sai dai mai kiran sallah shi zai yi suna ta hayaniya ana ta yi wanda ya ce kaza ka ai wallahi kuma ba mai wanda ya ka da dalili kawai dai rigima ce shi ɗayan ya ce ai an ce wanda ya tada isawa je ki ta wanda ya kiran sallah je ki tada isawa shi ne da abin yayi yawa sai na yi wani tambaya na ce ya karɓa kallawo na ce yanzu idan liman ya hana su gaba ɗaya ta da ya kawo da kansa sallah ta yi ko ba ta yi ba shine kawai tambayar idan ya hana kowa ya ce ladan ma ba zai ba shi zai kiran sallah shi zai tare ya kawar da kansa ta yi kowace ba su masallaci ba gurin hayaniya ba ne abin da yake faruwa shine imamu shafi'i a ra'ayinsa in ka ta kai kiran sallah ka ta da islawa amma abu hanifa da imamu malik suka ce ba dole ba ne simple to me abu hayaniya ce abu hanifa da imamu malik suka ce ba dole ne dalilin su dalilin su karara karanta ne da saura ka gani karara yake kawar rana lokacin azhar abdullahi bin zaidin ya kiran sallah ko ya mafarki ya kiran sallah da yazo ya ga annabi cewa ya mafarki ga yadda ake kiran sallah da annabi ya ce mun biya da ku anan cewa ya koyawa bilal haka ne to akwai ruwaya da ba mu biya da ku ba da aka zo bilal ya kiran sallah da ya rasulullahi ni ba ne mafarkin nan kuma wani ya fije da kiran sallah ni ne yi abun da da annabi ya ce to kai ta da ikama ba shi kenan an raba rigima ba to kaga je wani yana iya ta da ikama ne akwai rigima a ciki babu babu idan misali kafin a tada ikama ne wani ya dage shi sai shi zai abin ke ta yasa in an gama sallah sai wani ya mafi yani ba fa dole bane idan ya yi wa komai amma ba dole wani don kan wani ya yi kuce kaza kaza shi kenan Allah ya yawa to wannan shi ne kaga yana nuna halaccin haka kyakkyawan mu'amala ko shiga yara masallaci sannan wannan yana nuna kan da kai na annabi alaihi salatu wasalam da kuma tausayawa irin kasa da kuma yadda yake girmama mutane babu jawazil khadwati wal khadwatayn fi salat babu da yake magana akan mutum ya taku daya ko guda biyu a sallah wata maslaha ga gano misali kana sallah yanzu a nan an kunna ga hita nan a gaban ka an sa hita tana ta zabalbala sai kai taku ɗaya biyu sai ka kashe ka dawo ɗaya biyu babu laifi an sa bin sa'adi ne sa'idi kala abu hazim ibnu dinar abu abi ibnu dinar yake cewa inna rijalan atau sahal bin sa'id at-ta'id wasu mazaji tabi'ai ne sun je gurin sahal ibnu sa'id sa'id at-ta'id wa qadim tarau fil minbar suna ta mutu ko suna kokonto suna jidali akan katakon da aka yi aka yi mimbarin annabi alaihi salatu wasallam suna ta kai komo wai katakon black abara ne ko white abara ko kaza kowa wai zo ake sai an fado da wannan katako aka yi min ma'uduhu ne ya katakon sa shine ne sandan da aka yi wani irin katako ne fa sa'alu an zalik sai suka yi masa tambaya akan haka shi sahabi shi sahabi ne suna tambaye sa dangane da haka faqala sai yace wallahi na rantsi da Allah inni la arifu mimma huwa yace na rantsi da Allah na san da wannan irin katako aka yi wa laqad ra'aytuhu awwala yawmin wudi'a yace na ga lokacin da aka ranar farko da aka kawo mumbarin ba ina gurin ka karewa kenan yana gurin aka kawo kaga din da an kawo shi yana gurin bai ba bushewa bai gama bushewa ba ai ya san wannan irin katako ne to sai yake cewa wa wani yawmin jalasa alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ranar farko ma da annabi ya zauna akan wannan mimbarin yake ina gurin arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila fulana annabi ya aika wata baiwa Allah ya aika mata imra'atin wata mata kad sammaha sal sal ya ambace ta na ta duba shari'in shiro an ga ko sun kawo sunan ta ba kawo mun ga sunan ba amma sal ya ambace sunan mai wa Allah yace muri gulamakin najara ki umarci danki wannan wato kafinta to amma a cikin wasu shari'in sun kawo sunan dan maimun maimun domin za ga maimun suna ne da ana sa wa mace maimunatu a ta na wajen maimunu domin ya albarka ke nan shi ne abin da ake eh mubaraka maimunatu ziki ne mubarak maimunu shi kuma ki umarci wannan dan naki maimun an yi amala li a awadar da ya yi min matattakala ajlisu alayhi na wanda zan rika zama a kai idza kallamtu nasa idan zan wa mutane magana annabi yayi umarni da yawan haka yace ba amaratu wannan bai wa Allah ta umarci wannan dan naka fa amilaha min tarfa ilzama sai wannan mambarin da wani itace da ake kira tarfa ulzama shine wanda yawa a Madina ba za mu san ma'anarsa da Hausa ba amma dai sunansa ko wata ruwaya aslul zaba ko kuma tarfa'ul zaba wannan sunansa da Hausa ba wani irin itace da ake kira tarfa'ul zaba thumma jaa biha wanda aka ce a lokacin yana da yawa a Madina thumma jaa biha sannan kaga wannan shine wato wasu malaman da aka idan mutum ya ji irin wannan hadisi in mutum Allah ya kai shi Madina to sai ya tambayi dan garin ya nuna masa bishiyar tsarfa wanda zaba domin har yanzu ba za a rasa ta ba sai a ji a nuna ma ga irin bishiyar shikenan kai cikakken irkashi Allah ya kai mu magana duk ran da na je ni za a nuna mu insha Allah na'am wa iyyakum to sai ce sai ce wato tsarfa wanda zaba kuma ja'a biha sannan sai ya kawo wannan mumbarin fatattakala fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mata ita kuma sai ta aika annabi alaihi salatu wasallam fa amara biha fa wudi'at hahuna sai ibn sa'd ya ce wato annabi alaihi salatu wasallam wato yayi umarni a sa shi a wannan gurin sai nuna gurin tun mara aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaiha yace sannan naga annabi yana sallah akan wannan mimbarin wa kabbara ya kabbara wa huwa alaiha yana kan wannan mimbarin tun maraka wa huwa alaiha ya ruku'i yana kan mimbarin tun mana zalar kahakara sannan sai sako baya da baya shine kahakara ya rika sakowa da baya da baya bayan ya yi ruku'i sai rika sakowa da baya da baya fatajara fi aslil mimbar sai ya zo kan tushen mumbarin kaga gurin kenan ba matattakalan ba sai ya dawo kan matattakala da yana kan matattakala a nan yake ta magana to yanzu kuma da zai yi sujjada sai ya dawo da baya da baya ya hau kan mumbari kawai da ake mumbari dai yanzu da kuka gani sannan sai ya sujjada akan asalin mumbarin sun ma'ada sannan ya kuma dawowa falamma faraga yayin da ya gama akbala ala nazi sai ya fuskanci mutane abin nufi duk lokacin da zai ci gaba da abin da zai yi akan matattakala ne amma su jira a ina akan mimbar in kun lura ya aiki annabi yake tafiya ya kai ya komo da ya aiki ne tunda matattakala ce yayi taku daya biyu dama al-khadwa aw al-khadwa sai na gaje taku ɗaya ko biyu to ga annabi yayi taku ɗaya biyu yayin tafiya yayin dawowa ba haka fa kana sai yace ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma sana'atu hadha nayi wannan ne ni ta'atan mu dan ku yi koyi wa li ta'lamu salati dan kuma ku san yaya nake sallah shine sallu kamar ra'aytu mu ne musalli wata ruwayar haka ya nuna ruwayar Malik ibn al-Huwayd annabi yake ku yi sallah yadda ya dauka ganne ya mun bari yayi guda biyu ya koya kowa ga yadda yake sallah mata da maza shi da aka gano cewa sallan mata daidai take iri iri ce da maza ba wanda zai ce ta mata daban ta maza daban domin annabi bai ware musu ba to wannan shine abin da ya kamata a mu lura akai cewa aiki kadan a sallah baya nuna wato baya nuna cewa am sallah ta ba sannan wannan mimbarin kafin ya fara yin a sassaka baki da a jikin kututturan dabino yake akan sai yake hudu ba da aka yi maru annabi alaihi salatu wasallam sahabbai ma suka ce kowa ya ji kukan ku titiri ran da annabi ya daina hawa kansa yana kuka sai da annabi ya zako da kan mumbarin ya je rungume wannan ruwaya ba ta kawo wannan gurin ba amma eh ruwaya ta kawo shi dogo dogon labari akan cewa ku titiran ya rika kuka saboda annabi alaihi salatu wasallam ya daina ya daina hawa kansa to da annabi ya je rungume shi je da su sabai ka ce yau ka je ya je da nishi ya je da wannan kuka wane mutum shi ne malamai ke cewa da a ce ya bar wannan mumbar kujittirar yana kuka to da wallahi ba zai dena kukan ba haƙiya ba ta tashi da duk wanda ya je madina sai ya ji kukan to amma rungume shi da annabi yayi to shi za annabi alaihi wannan ya dena Anas dan Malik yana cewa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan zai yi hudu ba ranar juma'a yana dingina bayan sa a cikin wannan kututtara to da mutane suka yawa ne zai ce a yi mata wato mumbari da zai rika hawa saboda yana so ya rika jiyar da mutane domin kawo sama kowa na shi ka za a rika biyo ka tun da wannan lokacin babu speaking system da ake da shi to shine aka yi ma wannan mai matattakala biyu Hassan al-Basri yana cewa Anas ya bani labari cewa ya ji wannan abin yana kuka bai guje bai yana kuka ba har sai da Annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya rungume shi sannan ya samu nutsuwa to shine aka samu wayannan su almajiran sa'ad ibn sa'ad suna neman ƙari bayani ƙarin bayani akan wanda wanda irin wato kata ko aka yi saboda rijiyar dabi'a ta Annabi alaihi salatu wasallam to aka ce wannan mimbarin haka ya guje bai guje ba akan wannan matakai kwata ta kala biyu ka iya cewa hawa uku gaba daya bai guje ba haka har zuwa zamanin sayyidina Abubakar da Umar da Usman da sayyidina Ali gaba ɗaya da wannan mimbarin suka rika amfani tarihi shi ne jiwa kula fa wa rashidin ba lokacin sayyidina Muawiya ne aka samu Marwan Marwan ibn al-Hakam shine yazo yasa aka yi masa wata takala guda shida eh kuma aka yi ta tafiya har lokacin da aka samu aka yi wata hayaniya shekara ta wato 654 har aka aka kona aka kona wannan wato mumbar lokacin da aka zo aka yi wata wata rigima to sai ran to mumbarin ba an samu an kona shi shekara ta 654 to a wannan matsalar da ta faru shi ma mumbarin ya shiga sannan sai aka ƙara sabunta mumbarin aka sa aka yi wani daga yamar a shekara ta wato 656 shekara ta 656 aka ƙara yin wani to shine aka ce daga nan kuma ba a ƙara samu an kawar da mimbar ba to wannan hadisin kaga yana nuna cewa ya halatta liman ya zanto yayi wato ya hau wani guri da yake sama da mamu dan ya sanar da su abubuwan da ya kamata a sanar idan bukata ta kama sannan kuma shari'a ce a je rukun mumbari a yi mumbari a masallaci wannan ya halatta ba ma wani guri da ake kira mumbari in ba da masallaci ba duk wani abu da za ka hau ba sunansa mun bari ba da masallaci shi ne mun bari sannan kuma wannan yana nuna mana munakasha tattaunawa irin ta tabi'ai dangane da matsala ta ilimi duk abin da ya taso za ka kokari ce su tambaya a kansa sannan abu na hudu yana nuna wajibi ne a yi koyi da annabi alaihi salatu wassalam a cikin ayyukansa da maganganunsa wannan shine abin da ya kamata babu na ƙarshe babu karahatul ihtisar fi salah babu da yake magana akan cewa makaruhi ne mutum ya rike gwiwarsa oke muna da lokaci a shi makaruhi ne mutum ya rike gwiwarsa a sallah um abuwan kuibinsa a sallah shine abin da ake yi mutum ya dora hannunsa a nan ya rike kuibinsa da ana yi a sallah mutum zai zo sallah kawai sai ya gantsari kamar wanda za a ɗauke shi a wato kawai ana cikin sallah duk ya fiture ka haka da ana yi to shine al-iqtisad ana bi wurin rakal nuhiya an yi kalliyan rajul muqtasira abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake an yi hani waye ya hani to annabi an yi hani wato an yi kalliyan rajul muqtasira mutum yayin sallah tare da hannunsa a kan kwibinsa shine a jikin wato kwibinsa na ya dora a jikin yebarsa an yi hani haka saboda haka inda mutum yana yi yanzu haramun babu karahati mafi hasa wa tafiyati turabi fi salat babu da yake magana akan bakaruhi ne mutum ya rika share kasa kawo ga wani zaka zo sallah sai ta goge gaban sa inda zai inda zai sujjada ko kuma an yi dar mutum ya ai sai za ka da yanzu da yake Allah ya taimake wa duk masallaci ka ga ne da abin nan da an yi da sallah sai an fi a juma'a sai ga ana ta haka ana ta fi wai kowa ya tarka wai karka ya zuwa malam imam shafi'i da yazo da yake ji almaliki da yazo a wato eh ce samu bi sunna cewa a cikin tabe akwai malamin da yazo gaba daya aka kwake masa kasar masallacin gaba daya yace wannan ai sabuwar gida kuka zo mana da ita ana idan da sallah kowa ya hauta bi wai goje fuska ake to saboda haka yana nuni akan cewa makaruri ne mutum ya ta wannan goje goje wata tu ya tsura bi fi sala ko a dai rika dai da kasar ya hada ta ga inda zai tsura gojin sa hadisi na gaba al mu'aqi an karbo daga mu'aqi ibnu abi fadima ta aka ya farkon musulunta ne ya musulunta da wuri amma bai da hadisi da yawa shine addausi yana ci al muhajirun dan ya musulunta a maka ya kuma hijira zuwa habasha ta biyu sannan ya yi hijira zuwa madina sannan kuma shi annabi yake ba wa rukun zoban da ku amintacce ne zoban annabi alaihi salatu wasalam shi yake cewa ya rike ba sannan sai na abubakar ya yi amfani da shi wato wajen kula da ganima an samo ganima saboda amanarsa to an ba shi ajiyar zubewa ballantana sai ya rika kula masa da wato dukiya shi aka rika ba bai kulmani sai na umar sai ya zo shi ma sai ya dora ashe ba laifi bane in wani shugaban ya zo ya dora da wasu na baya in ya ga sun masa zai dora da sun ba jiman bai canza to haka har zuwa lokacin sai na Usman dan ana cewa ya rayu har zuwa shekara ta 40 bayan hijira zuwa lokacin khilafa ta sayyidina Ali wa Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda to shine yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce fi rajuli yusawwi turaba annabi yana magana akan mutumin da yake diri ta kasa haitu da inda zai sujjada kana sai ce in kunta fa'ilan fawaida in ma zaka karkade kasar tu guda ɗaya zaka ture amma ba kai ta ture kasa ce ko kuma wato kai ta tattaro kasa ba mutum ya rufe ya zamto ya shagala yanzu da wasa a sallah maimakon ya yi sallah ya mai da kai a sallah da ana magana wannan ne dan mutum ya yi ya samu kushuri cikakke a sallah don kunta labud da fa'ilan ka ture guda daya babun nahi anil butaki fil masjid babun da yake magana akan an yi hani a wuta to wato kaki a masallaci mutum ya kaki ya tofar shine al-busak fil masjid a masallaci fi salati a sallah wa gairiya da waninta kaga a sallah عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة annabi alaihi salatu wasallam zai da umar yace annabi ya gano wani kaki a jikin katangar masallaci kuma alqibla kaga yan sahun ga wani suka toba an toba a jikin bango sai annabi ya hango kaki a jikin bango ba haka wuce annabi ya zo sai kankare da kansa sallallahu alaihi wasallam da ya kankare sun ma gabana ala nasu sai biyo kalli mutane fakali yake idza kana adukum yusalli idan ɗayan ku zai sallah ko yana sallah fala ya duk qibla wajhi kada ya shobar da kaki a gaban sa fa inna allaha qibla wajhi idza salla domin ubangijin sai yake fuskanta idan yana sallah ba sa annabi yace ba al-musalli yunaji rabbu kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji yace hamadani abdi ko hamidani abdi الرحمن الرحيم دير الله يجي واتو اثناء علي عبدي مالك يوم الدين sai ce majjadani abdi conversation kuke tsakaninka da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hada baini wa baina abdi idan sirata al-mustaqim zuwa karshe sai ce haula ila abdi wa li abdi ma ta'ala to kana tattaunawa da ubangiji kuma ka toba yawo to sai annabi yake kada wanda ya kuma domin shi kuke tinkara kuma kana tattaunawa da ubangijin ka sannan ka toba yau to shi za za ga in za a toba yawon sai a amfani da abubuwan zamani kamar da muka bara satin da ya wuce tishu ko hankali ka toba ka za a biyunka idan abin ya dame ka kenan domin hadisi ya zo hadisin hadisin Abu Hurairah da hadisin Nana Aisha hadisin Ibn Umar kai annabi alaihi salatu wasallam yana cewa duk wanda ya tofa yawo zai zo rana alkiyama gaba ɗaya kowa zai ganki gaba ɗaya ko kaki a fuskar sa sai Allah ya tsatsa wa kaki ne zai goge shi ba kuma rana alkiyama abin da zai tashi da shi kenan ruwaya ibn umar kuma cewa ta yi ba asu sahibun nuqamati bil qibla yawm al qiyamati wa hiya fi wajhi din mai duba kaki shi za ga iyayen mu ko kaki ko ba a masallaci ba a waje ma za su yi za ka yi saboda ladabi kar ka tobar gabas wannan ladabi ne mai kyau kuma saboda ladabi wai al qibla kana toba mata yawo za ga wannan abubuwa biyu suna kula da da miƙe kafa ka kalli al qibla da da togo ya wuwa ta kallewa ya wu alƙibla za ga ladabi ne wanda ba hadisi ne zo yace amma ladabi ne cewa kada a yi haka saboda girmamawa wa man yu'azzim sha'air Allah girmama sha'ira ta Allah to wannan shine to sai yace bala yafsur qibla wajhi fa inna Allah qibla wajhi idza salla domin ubangiji yana da daura yana daura da shi idan yana sallah wane mutum hadisi na gaba hadisi na 220 320 ana bi sa'id al-khudri annan nabi sallallahu alaihi wasallam awsara nuqamatan fi qiblati al-masjid annabi ya ga wata majina dama an-nuqama da al-muqat da al-busat da al-busat duk majina yake da shi kaki majina yawo duk sunan su kenan suna da sunaye da yawa amma an fi kiran kaki busar albusa uku to sai yace ni annabi ya ga wata majina fi qiblatil masjidi a gaban wato masallaci ba haka ha bi akatin sai samu sandarsa ko wani abu wato ko tsakuwa ko dutse ko sanda ko wani dan tsinki sai kankare sun mana ha an yabzuka kaga albusaku sai annabi ya yi cewa kada a ƙara tobarwa an yabzuka rajulu bai ne dai kada wanda ya ƙara tobar da yawo ko majina ya tofa ta gaba aw an yabi ni ko damansa walakin an yasa ni inda ya tobar ya tobar a hagu ka ji lade aw ta ta kadari yusra ko karkashin kafarsa ta hagu saboda lokacin kaga turbaya ce shine malamin suka ce kai ba za ka zo masallacin mutane yanzu ba ka ce ai kun bi hadisi an ce a tofa yawo a masallaci a ba wanda bai baka ma an ce a tofa yawo a masallaci mu je zuwa hadisi na gaba ana bi wurera wa bi sayyid al-qudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan fi jidal al-masjid annabi alaihi salatu wasallam ya ga wata majina a jidal al-masjid a katangar masallaci fatanawala hasatan sai dauko wani sanda ko tsakuwa ba haka sai kankare fakali ce idza tana kama hadukum kage wani ɗayan ku zai yi kaki wala yata nakhamanna kibala waji kada ya ƙara yin kaki daura da shi fuskarsa gabansa wala an yabi ni ko dama wala yaftu qalna tari in zai tubar da yawo yayi kakinsa a hagunsa auta da kadami ni sura ko karkashin diga digansa na hagu alƙashin kafarsa ta hagu wa na ja ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidari qiblati muqaddad kaga al-muqadd annabi ya ga wato majina a jikin katangar masallaci a al-qibla abu sakan ko kaki aunu khabatan ko kuma wato tobun da yar yau kwambali ta iya cewa ko kwambali ba haka hu sai annabi ya kankare sallallahu alaihi wasallam wannan fa yana da ɗaya daga cikin wato ta'mirul masjidi mun faɗa a baya ba iya gina masallaci ne raya masallaci ba kawai a gina masallaci ka gina ka tafi to dan ya gina ya tafi wasu kuma su raya shi wajen sawa gyara shi ko da yake da sa mata raya hatta malam imamu nawawi yace abin da ake so a masallaci bayan an jayi a samu turaren wuta ko turaren ruwa a sa kuma ina aka fi zuwa sa inda kowa zai tsoro goshinsa shi ne za ka ana samun wannan na fesawa ana fesawa sai a fesa duk wanda ya kai goshinsa gurin za ka ko liman ya daɗe a sujada ba zai ba zai gaji ba domin ƙanshi yake sha yana gana da ubangiji da cikin ƙanshi shi ne ya janyo za a ga wani zai tawo masallaci saboda masallacin ku bai da kyau sai ya zama bakar jallabiya da zai sa ba ko suke yi ba za in dai kan ji da jallabiya to masallaci da domin za shi gurin dauka Allah ba ce waye ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid ku riƙe adon ku in za ku kowanne masallaci amma mu idan ka ga mutum ya zako jallabiya to masallaci da wata mai duhu duhu duhu aka kata ba ta masa kai ne kayan sai ba gezina da ya baka ne ko karin kuka sa baya so na kuka domin unguwa zai ko ba haka bane wanda ya baka gezina ba ba za ka iya gaida shi da ita ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganar shiga aljanna irin ta safai ba sai dai Allah ya ji kanmu Allah mu da kanmu mun san kawai faɗa muke da manni ne Allah kuwa sau da yawa za ka wani kowan kayi ba zai sa kayan sa ba kyau ba sai ya zo ya yi sallah sannan zai turare ma ba zai sha ba wallahi turare ma ba zai sa ba sai ya gama sallah zai koma yanzu ya yi zance na shi ko kuma wani fati zai je ko wani mitin ne da su sannan ya sa kayan ko karin kuka baya zo kan yi shi Allah bai cancanta ya mawa wannan adam ba shi da yake karki adan kan zaka zo kai da ni aunawa za ka yi kai kanka ka san imanin kawai sai dai Allah ya rufa asiri domin ko gwamna da yake za ka ganshi ka je ka taya shi murnar ya ci zabe ko shugaban kasa ko wani dan majalisa na rantsi da Allah sai ka kure a daka ya baka appointment domin sai Allah Allah bai kai wannan matsayin ba isa da yawa za ku ga da yawan mu mun san abubuwan da muke yi a baki ne kawai Allah da yawa ai mun sha faɗa abubuwan da kake yi wa Allah nawa ne wanda wanda kake yi wa kanka da ko kake yi wa wani abu daban ya fi na Allah kuma kana da hali da iko ba wai hali da iko ne babu ba nawa ne hadisi na gaba hadisi Aisha ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raadi jilal al-qibla muqaddas anna shi muka biya ko ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina idza kana fi salati gashi hadisin ma yazo annabi yace hakika mu'mini idan ya kasance cikin yanayi na sallah inna ma yunaji rabbahu kusan yana ganawa ne da ubangijinsa shine munajat yana ganawa ne da ubangijinsa fala yabzuk fala yabzukanna bayna yadayhi kada ya tobi ya kwamfala a gaban sa wala an yamini ko dama wala kina ya tari in zai ya zama labudda to yayi a hagunta auta ta kadari ko karkashin kafarsa wannan muna magana a da yanzu ka dau tiki din ka ko an ka ta kai wani ne shi zaka yi amfani hadisi na ƙarshe ana anas bin malik kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace albuzaku bil masjid khati'atu mutun yayi tofi a masallaci zunubi ne zunubi ne babban laifi shi da magabata imamu nawawi yace kaga hadisi ya zo wala ba da wata cikin makaranta hadisi ya zo annabi alaihi salatu wasallam yace wato al-imanu bi zu'l وسبعون شعبة أو ستون أو ستون شعبة إيماني ينكي ستين دون أبو يكون سبعين دون أبو فأفضلها قول لا إله إلا الله ko mafi bici a cikin ni imani da matakai na imani shine fadin la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq wanda ya fi ƙasa kuma shi ne kauda abu mai cutarwa ƙazanta ko da shi a hanya ina ga masallaci to shi ne suka ce imamu nawawi yake magabata idan suka zo idan mutum ya zo ko ne da zai ɗauke ko da ɗan tsinke ne zai ɗauke a masallaci sai suke baka fatawar wai ka haɗa babban imani da karamu yayin ɗaukewa ka ce la ilaha illallah ka haɗa dubi a alaha wa adilaha ba ne mutum dan na karanta wannan formular wani murna ta kama ni cewa ka duba ka ga malami malami ne cewa suka ce su suka zo magabata idan mutum ya zo tun da an ce mafi kololuwa imani shine fadin la ilaha illallah kasa kuma mafi kankanta a ciki shi ne dauke da shi to idan ka zo dauke abu a masallaci ko a hanya sai ka ce la ilaha illallah ka faɗi mafi kololuwa kuma ka faɗi na kasa har malam ya kawo a cikin layin labarar Muhammad bin Ali al-Shawkani ya kawo maganganun magabata akan wannan yace magabata haka ke cewa an ka zo cire dauke abu da shi a masallaci to ina ga wanda ya kawo da tin kaga wanda ya kwashe da shi a masallaci ga abin da zai samu to wanda kuma ya kawo shi ba mafhumul muqala to shi za a ga magabata iyayenmu a baya za a ga mutum ya shigo masallaci a cikin dattijai ko tsinke gani zai dauki saboda sun so ke bi amfani da karatu ba so ake kawai a ta yi kamata yin shiga masallaci kwana biyu uku ya yi da shi sai ka zo ko ka nemi jami'an masallacin ka ce da Allah kana so yau da kai za a gyara masallacin haka na gana ya Usman bin Affan za ka da tijai ne da wata za a fito duk juma'a da asuba ana gama sallah za ka hadda tijan masallacin wannan ya kawo kwanciyar rukin da filin wannan ya zo da wato moba wannan wallahi kafin karfe goma an gama sanitation da masallaci tsaf sai dai ka jira kan shi kawai wasu ma daga nesa suke zuwa za a yi wannan wannan shi ne ka je ka karanta fada'i da falala da irin abin da Allah zai ba kai ma ranar alkiyama saboda haka gyara masallaci saboda falalarsa wata mata kullum tana gyara masallaci annabi alaihi salatu wasalam bakar fata cewa tana mutuwa aka ce sai rashin lafiya aka ce ai ba sai an taso annabi ba wannan bakar fata ce kawai mu je mu binne sai dare suka binne annabi ya ga bai ga tawi ce na bai wa Allah wanda ne tare na masallaci aka ce ai ta mutu me yasa ba ga an ba aka ce ai da muka ga kaza kaza yake to a je a dilluni ala kabriha ku je ku nuna mun kabarinta ana zuwa kabarin da annabi yayi mata salati yayi mata sallah a masallaci ta sallar yayi mata addu'a yake yanzu kuma Allah ya haskaka mata kabarin me dalili saboda sharan masallaci da ke saboda haka kula da masallaci yana da fa'ida ta kan kanmu karka damu don wasu dauka wa kai gyaran masallaci kake wala laka tana gurin Allah ko ba komai ba abin da zai kansa ta turaren wuta ce a kai da ba abu biyu a ta turaren da mutum ya je sujjada ko a rika ta turaren wuta wanda zai kansa ta masallaci duk wanda ya shigo ya kanki ko na naira goma ka kawo za ka ganci za ga mata mu dai a can masallacin mu za ga mata suna yawan aiko mana turaren wuta na na kunnawa har da irin na ruwan sun fahimci karatun cewa kawai wannan abin da wata take yi Allah zai kalla wallahi ya haskaka mata gaban kaga abu ne ba tsada ne naira goma sai ga wata ba ran da za ta aiko da guda ɗaya ne sai aiko da jiya ita ta aiko da jiya ta aiko ita ko dan da cewa akai masallaci an ta masallaci yana da fa'ida ɗakin Allah ɗakin Allah ko kan gyara shi ka kinsa shi to me ɗakin sai baka haka ai tukwitin da zai baka shi kadai ya san shi kana gyara ma ɗakin sa ai ko ma kai mata ne da kai guda biyu wanda take gyara ma ɗaki kullum ai tojin da zaka rika mata Allah ne kawai ya sani wallahi da ubangiji wallahi wasal ala wa Anas bin Malik yace al-buzaqu fil masjid al-buzaqu fil masjid qadiyatun wa kafaratu hadafuna kafara idan mutum ya tofar shine kankare wannan zulubin to yaje gunne abin nufi ya kwashe idan zubar waye ya je kire in yar waye ya dauke alawa ce aka raba masallaci ba da daura aure ba ya ake kawur ba haka wasu ke yi wai gora ne zai gutsara inda yake da mai gurin tsutsa zai wurgar da shi kawai ci gaba da cin goron sa wai a masallaci aka waki na daura aure wasu haka ke yi ko da bino ne dan kan kawai zai wuce cire zai wurgar ya tura da bino sabo saboda haka duk wanda yana cikin da kai da su masallaci saboda haka wannan ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske ko mutum ya shigo da kura ya karkade ta a wai a masallacin zai karkade ka fito waje ka karkade jikin ka kai da aiki kai na wani abu ba masallaci yake karkadewa ba waje ɗakin Allah ne wannan shi abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana karatunmu na gobe na laraba alwaji a kamun jana'i za mu biya mun yi alwaji tsajiri guda uku insha Allah gobe a kamun jana'i za mu biya za mu tsora a inda muka tsaya akwai tallafin masallaci an samu naira dubu hudu da ɗari biyu Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sunan sa madaukaka duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya jaddada rahama kaburburan idan ta mutu zuwa Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sunan sa madaukaka kasar mu Allah ya ba ya zauna da mu lafiya shugabannin mu Allah ya rufo da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci suna da kowa ubangiji da suna da kyawawa da su mun ga madaukaka Allah ya azurta su da makiyawarta na gari اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعى ذاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah.